عن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد بدا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والريافينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والريافينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد قوما وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد قوما وغسلينا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا لنستفيق كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتبلينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله وسلامه على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake gama mu a wannan lokaci mai tarin albarka da ainihin wato muke gabatar da wannan shiri na rayuwa a barkoyi fatan Allah ya sa mana albarka a cikin wannan rayuwa tamu ya yafe mana kurakuranmu ya ba mu lada akan daidai dinmu ya kuma sa rahama ita ce za ta maimaye mu ko ta mamaye mu Allah sa alheri a rayuwarmu yau insha Allah ta'ala kamar yadda muka alƙawari za mu tattauna ne akan waɗannan kwanaki masu tarin albarka da muka shiga wato ɗaya ga watan zulhajji kwanakin ayyamul ashir ake ce da su min dilhaj lallai waɗannan kwanaki alheri ne ga musulmi kuma ganima ce da ya kamata a yi ƙoƙari a ci moriyarta kuma musulmi watanni da suke shuɗewa da satuttuka da kwanaki da shekaru idan mun lura muka sa ido za mu ga suna tafiya da gaggawa kwarai da gaske yanzu yanzu ne sai ka ji an ce sati ya ƙare na lillahi wa inna ilaihi raji'un sati ya ƙare yanzu yanzu kenan ajalinmu ne yake kewaye da mu ana ta ragar mu kullum duk abin da aka ce rage shi ake yi to wata sai ya ƙare an kadarta mana dukkan ayyuka da za mu aikata kuma Allah cikin hikimarsa da ƙaunar bayinsa sai ya ta shimfiɗa mana wasu lokuta masu tsada masu amfani da ya kamata mu ci moriyarsu ya fifita wasu akan wasu Allah ya ba mu mawasimul khairati da azminatu ta'ati mausimi-mausimi wani lokaci mai muhimmanci da yake zuwa na alheri da zamani wadda yake na wa Allah da wanda ya zdadu fi hal'abdu min alhassanati bawa zai ƙara ayyuka na alheri a ciki kuma sakamakon shine tukaffaru fi hasayi'atu ana kankare zunuban mutane idan sun aikata wannan ayyuka cikin waɗannan zamuna da lokuta masu muhimmanci akwai waɗannan kwanaki masu falala da muka shiga cikinsu yau kwanakin goman farko na watan zulhajji ina tunatar da kaina ina tunatar da yan uwana da falala na waɗannan kwanaki masu wato tarin albarka afdalul ayyami ake cewa ko afdalu ayyami al'ami alal itlaqi a duk shekara ga baki ɗaya babu kwanakin da suke mafiya falala da albarka da alheri irin waɗannan kwanaki kwanakin goma farko na watan zulhajji kwanaki ne da Allah yana saukar da wato rahama a cikinsu ta tanazzalu fihar rahmatu kwanaki ne da Allah ya mamaye su da falala da alheri ya ummu fiha alfadlu wa yufidu alkhairul ilahi kwanaki ne da ya zama wajibi musulmi ya yi ƙoƙari ya shagaltar da su da ayyuka na bin Allah da za su kusantar da shi zuwa ga mahalicinsa ko majimancin al'amarinsa يجب على المسلم أن يشغلها بأعمال البر التي تقربه إلى خالقه ومولاه أنا سوء يويتا salloli azumi addu'a sadaka karatun ƙur'ani ciyar da abinci taimakawa dukan ainihin wato mabukata taimakon maraya faranta masa da kama dukkan wata ƙofa da za ka iya taimaka wannan adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisin Imam Bukhari hadisi sahihi ingantacce cewa ma min ayyamin al'amalu salihu khairun wa ahabbu ila Allah min ayyamil ashir babu wasu kwanaki da kyakkyawan aiki ya fi soyuwa zuwa ga Allah sama da waɗannan hadihil ayyamil ashir a duk duniya Allah bai yi kwanakin da ake so a yawaita yi wa ubangiji bauta a cikin su da yawa irin wannan kwanaki ba suka ce ya manzon Allah walal jihadu fi sabilillah annabi sallallahu alaihi wasallam yace walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay har jihadi wallahi bai kai wannan kwanaki falala na ainihin samun lada ba idan mutum ya aikin alheri a ciki hatta jihadi da mutum zai sai dai mutumin da ya fita daga gidansa ya fita daga gidansa da dukiyarsa da iyalansa ya je ya ciyar da dukiyar gabaki daya saboda Allah sannan kuma aka kashe iyalin nasa gaba daya bai dawo da komai ta wannan ne ake cewa za a iya kwatanta shi da mai da wanda ya aiki na alkhairi a cikin waɗannan kwanaki yan uwana musulmi wannan hadisi shine hadisin da ya yi fice wajen bayani dangane da falala na waɗannan kwanaki da muke cikinsu wanda yake sallar nafila ya ninninka na filfilinsa a waɗannan kwanaki wanda yake salatin annabi ya ninninka salatin annabin da yake a waɗannan kwanaki wanda yake sadaka ya ninninka sadakarsa da yake a waɗannan kwanaki wanda yake taimakon marayu da bin iyaye da ciyar da gajiyayyu da mabukata ya ninninka wanda duk ya samu hali ya faranta wa wani a cikin waɗannan kwanaki wanda duk yake da iko ya yi wa maraya ɗinkin sallah a waɗannan kwanaki wanda duk yake da dama ya sayi dabbar layya ya ba wanda ba shi da shi a cikin waɗannan kwanaki wanda duk yake da iko ya yanka dabbobi masu tarin yawa don ya bayar da sadaka ya samu falala ta wannan ibada da muke cikinta magabatanmu na ƙwarai allah ya yarda da su sun kasance mutane ne masu tsananin kwaɗayin aikata alheri a cikin waɗannan wato kwanaki masu albarka ga sa'id bin jubair Allah ya masa rahama ya ce an kasance ana an ruwaito cewa idan waɗannan kwanaki suka shiga ishtihada ishtihadan shadidan hatta ma ya kado wato yuqdar alai yana yin ijtihadi yayi kokari ya zuba himma sama da yadda yake yin da kai in an ga ibadar da ake da yake wallahi sai kaga wani ma ba zai iya yi ba saboda himmarsa sa'id bin jubair to kaji magabata kenan na kwarai waɗanda suka san muhimmancin waɗannan kwanaki ya Allah Allah ka zuta mu da aikata aikin alheri a cikin waɗannan kwanaki ya Allah kai ta ninka mana kana maimaita mana waɗannan kwanaki ya Allah kuma ka azurta mu da cin muryar an yi ruwaito a wato wannan zance daga abdullahi bin abbas da shi kansa sa'id bin jubair din aka ce idan waɗannan kwanaki suka zo wato yana cewa la tutfi'u surujakum layalil ashir yana cewa jama'a don Allah ku daina kashe fitilunku a cikin waɗannan kwanaki ku daina kashe fitilunku a cikin waɗannan kwanaki a ɗakinku ko ɗakunanku ku yawaita ibada a cikin waɗannan kwanaki subhanallah ya hana hatta fitila kada a kashe don kada ma mutum ya shagaltu ya ga duhu ya bacci Allah ka yafe mana so muna muna fatan yan uwa suna bibiye ce da mu kuma suna ainihin wato jin inda magabatan mu suke bautar Allah a cikin waɗannan kwanaki aiki a cikin waɗannan kwanaki na wato zulhajji goma zulhajji na farko dinnan ku duba girman jihadi fa ku duba matsayin jihadi a wajen Allah amma hatta jihadi bai kai aiki a wannan kwanaki ba samun lada yan uwa masu saurare kada ku manta kwana-kwanan nan ba a jima ba fa muka yi ban kwana da watan ramadana yanzu yau gashi ana kwadaita mana wata falala da za mu fuskanta wata gara basa da za mu amfana a cikin waɗannan kwanaki kuma kada ku manta Allah ya ba mu wannan falala ne mu amfana da ita ba don komai ba sai don wato za mu shiga sabuwar shekara za mu ɗan tsallaka sashen tallace-tallace za a ba da wani saƙo sai mu dawo mu ɗora insha Allah فأنت من بالتقى والدين يهدينا ادعوك يا أمتي فلتنهضي رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لم
so kamar yadda muka yi bayani Allah madaukakin sarki cikin jin ƙayinsa da tausayinsa ya kadarta mana kuma ya ba mu dama da numfashin zuwa waɗannan kwanaki masu albarka ne don ya taimake mu mu cika mu da kyau mu homisk wannan wata shine watan ƙarshe na shekarar musulunci kuma sai aka kawo mana wata ibada mai muhimmanci mai tsada da ya kamata mu yi mu cike mu kar ku manta na yi bayani mun sha masha Allah ibada a watan ramadan kuma yanzu gashi wannan wata na ƙarshe a shekarar musulunci kuma an kawo mana wata ibada da za mu yi da za mu samu kusancin Allah har ma aka ce mana babu wasu kwanaki masu albarka da Allah ya fi son a yi ibada a cikinsu a waɗannan a irin waɗannan kwanaki ya kai don uwa musulmi mai saurare a yanzu ne ake tattare takaddunka za a miƙa wa ubangiji tabaraka wata ana aikin da kai na alheri ko na sharri astaghfirullah wa atubu ilayhi Allah kai mana afwa Allah ka yafe mana Allah ka isar da takaddun mu wajenka suna cike da haske da cike da ibadu ka yafe mana zunuban mu so kai kokari ya kai bawan Allah ka shigar da ayyukan alheri a cikin wannan kwanaki da za su shafe da yawa daga cikin zunubban da ka ɗauka a shekarar nan nan da 'yan kwanaki kaɗan za mu samu labari cewa ko za a sanar da mu cewa shekara ta ƙare an shiga wata sabuwar shekara kuma an daɗa ragar mu cikin kwanakin da ubangiji ya bamu musulmi na ƙwarai yana kula da lokacinsa musulmi na ƙwarai baya tozartar da lokacinsa a banza kuma ya san cewa ubangijinsa yana da hakki a kansa don haka dole ne yana tuna Allah ya sauke nauyin da yake kansa musulmin ƙwarai ya san iyalinsa suna da hakki a kansa musulmin ƙwarai ya san hatta masu ziyara gare shi suna da hakki a kansa musulmin ƙwarai ya san cewa shi karan kansa gangan jikinsa yana da hakki a kansa so ka yi ƙoƙari an tu'addiya kulla haƙƙin ila sahibi kowane haƙƙi ka miƙa shi zuwa ga ma'abocinsa saboda falalan waɗannan kwanaki masu albarka na goman farko a watan dulhaji wai ana ta ƙoƙarin kwatanta su da kwanakin goman ƙarshe na watan ramadana shin wai waɗannan kwanakin ne wai suka fi waɗannan kwanakin goman farko na watan zulhajji ko kuma al'ashirul awakhir kwanakin goman ƙarshe min ramadan har sai da aka kai ga cewa in dai falala ce da rana to waɗannan kwanaki ibada da rana waɗannan kwanaki da muke magana a kansu na ainihin wato goman farko dinnan sun fi hatta kwanakin goman ƙarshe na wata ramadan Allahu akbar amma a dare kwanakin goman ƙarshe na ramadan sun fi waɗannan ba ana nufin ba za a yi ibada da daddare ba ne anan ana nufin can akwai lailatul qadri wanda lailatul qadri khairu min alfi shahar ibn rajab allah ya masa rahama yana daga cikin malamai da sun yi magana mai tarin yawa akan wannan kwanaki da muke ciki da kuma zaburar da mutane dangane da amfana da falalar ya ce min fawa'idi mawasimi ta'ati saddul khalali wa istidrakin naqsi wa ta'awidi ma fata yana daga cikin fa'idar irin waɗannan kwanaki na alheri ne wa Allah da'a mutum ya toshe dukkan wato wani gap shine alhalal wato duk wani wato kafa da ya sakaci da kuma riskar abin da mutum ya tauye na ibada da kuma abin da ya wuce maka baka yi ba to yana daga cikin amfani irin waɗannan kwanaki da ake faɗa mutum ya yawaita yin ibada don ya yi saddul halal ya kuma istidrakun naqs da kuma ta'awidu ma fata babu wasu kwanaki da Allah ya ware na alheri rayuwar ɗan adam gaba ki face Allah yana da abin da yake so a masa a ciki وما من موسم من هذه المواسم الفاضلة إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف الطاعة يتقرب بها العبد إليه باب وسكوانكي تكون كوانكي ما سفللا فاتي الله تبارك وتعالى يا واري وانا ايكنا مسمى da yake so bawa ya yi masa a cikin da'a wanda yin wannan aikin zai ƙara wa bawa kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala yace walillahi ta'ala fiha latifatun min lataifi nafahatihi yusibu biha man yasha'u bifadlihi wa rahmatihi fasaidu man igtama man igtanama mawasim ash-shuhur wal ayyam was sa'ati wa taqarraba fiha ila mawlahu bima fiha min ta'atin fa'asa an tusibahu nafahatun min tilka an-nafahati fayus'idu biha fayas'ad biha sa'adatan يأمل بعدها من النار وما فيها من اللفحات الله أكبر إمام سعيد ابن المسيب الله مسرها ما يكتوى الله تبارك وتعالى yana da wasu baiwaiwaki da ya tanada da zai ainihin wato ba wa bayansa waɗanda suka shagaltu suka amfanu da irin waɗannan kwanaki na bin Allah kuma ya yi alkawari duk wanda ya bi shi ya masa ibada a cikin waɗannan kwanaki to zai amfana da falalarsa da rahamarsa wanda yake mai rabo a wannan rayuwa shine wanda yake amfanuwa da kwanakinsa da watanninsa da sa'o'i awanni ta hanyar aikata ibadu da za su ƙara masa kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya amfana da baiwar da Allah zai bayar ya kuma kubuta daga azabar wuta ta dalilin aikata ibada a cikin waɗannan kwanaki wannan magana magana ce mai kyau kwarai da gaske da sa'id ibn musayyib yake faɗa rahimahullah duk wanda ya riski waɗannan kwanaki ya koyan uwana ya sani wallahi yana cikin ni'ima babba ya Allah Allah mun gode maka da ka kawo mu waɗannan kwanaki ya Allah ka sa mu cikin bayinka masu yin bauta da ibada gare ka a cikin wato waɗannan kwanaki masu tarin albarka ya Allah kada wato subhanallah ka faranta mana ai kada ka bakanta mana ka faranta mana ya Allah wancan magana afwan ibn rajab ne yake faɗa ba sa'id bin musayyab ba kamar yadda baki na ya kubuce ibn rajab al-hanbali Allah ya masa rahama um, kenan samun dama mutum ya zo yana cikin wannan uh, lokaci ya kamata yi wa Allah godiya godiya ta musamman kuma ya kamata musulmi ya amfani da wannan dama uh, ya samu kusanci da Allah ya samu as-sawab ya iktinamil ajar ya ribata da samun lada kuma yana daga cikin alamar rabauta shine idan mutum an yi masa ni'ima to ya nuna an masa ni'ima din mun sha faɗa muna maimaitawa yanzu haka wasu suna kwance a cikin kabari Allah bai ba su wannan damar ba ba su same ta ba kwata-kwata mu kuma yanzu gashi muna raye ana ta lallaban mu don mu bautawa Allah a cikin waɗannan kwanaki abu usman nahadi allah ya masa rahama yake cewa su magabata na kwarai sun kasance yu'azzimuna salasa asharat wasu kwanaki guda goma a rayuwa magabata suna girmama su al'ashirul akhir min ramadan goman ƙarshe na watan ramadan ɗaya kenan da kuma goman farko na watan zulhajji biyu kenan da kuma goman farko na watan almuharram uku kenan duka waɗannan kwanaki goma goma Allah iware su aka yi ta maganganu a kansu don falala to magabatanmu na ƙwarai a shekara duka suna mai da hankali akan waɗannan kwanaki babu kwanakin da suke mai da hankali wajen ibada a cikinsu in ka ga dama ka iya cewa a tsawon shekara waɗannan kwanaki in ka haɗa su wata ɗaya kenan goman zulhajji goman ƙarshen ramadana goman farkon watan muharram to babu kwanakin da suka fi su falala wajen yin ibada a ciki shi sa a cikin waɗannan kwanaki akwai ibadun da ake so mu yawaita yi cikin waɗannan kwanaki da muke ciki na farko dai ana so a yawaita na filfili na salloli al'iksaru minan na wafili salati da kuma yawaita sadaka ga wanda yake da hali wato muna yawan maganar sadaka sadaka din nan malam ba don wani abu saboda wallahi malam mutane malam suna cikin kunci wallahi wallahi wallahi malam ana cikin matsi fiye da yadda kake tsammani wallahi wato abin da yasa kake jin ashiru wato albarkacin imani musulmi yana cikin ni'ima ta imani wannan imani sai danne shi daga ba zai wani abun ba kaga sata haram ne haka yake
amma me yake rike mutane kar su yi sata me yake hana su masu imani me yake hana su kar su yi sata Allah suke tunawa wallahi jiya muke tattaunawa da wani da wani dan jarida muna magana akan irin yadda mutane waɗanda Allah ya hore musu suke baɗala da kuɗi amma yau ka tafi asibiti yanzu ka je ka ga mutane majinyata musamman da damanan da suke zube wasu wallahi a ƙasa suke kwanci su ba su da shi masu jinyata su ba su da shi magani wallahi maganin dubu ɗaya kai na ɗari biyar wallahi sai gagar mutum likita dai ya zo ya duba shi ya rubuta mai magani ya gama aikinsa ya tafi amma wallahi ba zai iya saya ba malam aminu ina faɗin wannan ina maimaita don allah a je a bincika asibitin haka ne ko ba haka bane ka san cewa yanzu akwai mutanen da majinyata ne suna kwance abinci wallahi sai dai makotansu su basu abincin da mutum zai ce na asibiti wallahi ba zai ba da hali ba shi da shi so yanzu a irin waɗannan kwanaki da ake cewa ana so a yawaita sadaka me yasa ba za mu tuna da waɗannan mutane ba ko da abinci ne mutum ya dan dafa sau ɗaya sau biyu bayan la'asar ya bi gado-gado a asibiti kowa ya fidda kwanansa yanzu ba za ka iya yin jalab ɗin shinkafa ba yanzu alhaji ba za ka iya sa a yi maka shinkafa da wake mai kyau ba yanzu ba za ka iya zuwa wani hotel ka sa maka take away na abinci na ɗari uku uku ba kai guda hamsin ko guda ɗari ka je ka bi ka ba wa mabukata ana cikin kunci wannan ita ce gaskiyar magana amma su wanda suke kwanci a asibitoci ba su da ba su da yan yan yan wane ne ake cewa wanda za su zo su yi musu ihu a rediyo su ce suna cin halin kakani kai duk wanda yake cikin wani abu hakan zo a ta faɗa a midiya a ta bayani a ta bayani su yan asibiti da suke kwance da yan kurkuku da suke ciki ba su da wani wanda yake zuwa yake fighting akan yancin su a taimaka musu a gidajen rediyo ko kafafen yada labarai na jiko na gani amma na shine hakika na abin da yake faruwa na je wani asibiti wata rana man kai musu irin sadakar likafani din nan an mutuwa ransu sai wani yake cewa mala Allah saka da alheri sai dan yace wallahi bai san iya adadin mutanen da suke mutuwa a nan asibiti babu kudin likafanin da za a yanka a dinka musu abin ne abin ne su wallahi yan uwansu ba su da shi gaba ɗaya jinya ta cinye musu kudin so suke ma bayan an binne mutumin ma kudin motar da za su koma ƙauyen su ko garin su ma suke nema likafani kuma yanzu haka da zaka je asibitocin suna buƙatar likafanin makabartu suna buƙatar likafani likafani da za a binne mutane fa ga ayyukan alheri na masu tarin yawa amma wani lokacin sai ka ga mutum kwakwalwarsa ta toshe gaba ɗaya tunani ma baya tunanin kuma baya da wanda yake mai tunanin kuma duk abin da ka bayar shine za ka girba abin da ka haƙura da shi ka bayar ya fita a hannunka shine naka a kiyama abin da ka ci ka gina gida ka saka riga ka hau mota na rabonka ne na nan duniya amma baka da shi a lahira ta sa mai wayo shuka yake yi da yawa don ya girbi da yawa so a cikin waɗannan kwanaki ya koyan uwana a yawaita alheri a tuna da gidan gajiyayyun nan a tuna da asibitocin nan a taimaka azumi ana so a yawaita azumi a cikin waɗannan kwanaki idan mutum ya samu dama ya azumce su duka ya yi ƙwarai da gaske don yana cikin afdalul amalu salihati a cikin waɗannan kwanaki idan ko mutum bai samu dama ba to ya azumci mafi yawa daga cikinsu musamman ga waɗanda ba su je aikin hajji ba an nakalto ko an ciro hukuncin yin azumi a cikin wannan ne a cikin waɗannan kwanaki min umumil adilla dalilai gamammun dalilai da suke kwadaitarwa a azumi hajji da umra suna daga cikin ayyuka masu muhimmanci da ya kamata mutum yayi a cikin waɗannan kwanaki shi yasa yanzu alhaji suke ta tafiya ana ta hawa jirgi ana sauka yana cikin aikin alheri da za a yi sannan akwai aikin layya wanda insha Allah sati mai zuwa za mu faɗa da jawabi akan layya ɗin da kuma azumin arfa insha Allah ayu sati mai zuwa arfa ba ta shigo ko yau ɗaya ga wata insha Allah so in Allah ya da sati mai zuwa bayanan mu za su faɗaɗa akan azumin arfa da kuma hukunce-hukuncen layya da sallar idi sannan tauba ana so mutum yawaita tuba a cikin waɗannan kwanaki a taubatin nasuha an nasuha kuma mutum ya ƙaura shi dukkan wani abu na sabo saboda shekara ce ta zo ƙarshe mana yanzu muna ƙarshen disamba ɗin musulunci kenan mana wannan zulhaji ita ce disamba ɗin musulunci to kaga ya kamata mutum ya karkaɗe takardunsa don ba mamaki inna lillah wa inna ilaihi raji'un ba lalle ba ne ya sake cika shekarar da za ta zo nan gaba duk abin da Allah baya so na bashi na fili da na ɓoye sannan mu yi alkawarin zunubin da muka aikata ba za mu koma ba Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki wal fajr wa layalin ashir Abdullahi dan Abbas da Ibn Zubair da Mujahid da da yawa daga cikin salaf suka ce innaha ashru dhilhijjati haka Ibn Kathir ya ce wa huwa sahihu kamar yadda ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan su ne afdalu ayyamid dunya ya shaida kamar yadda muka karanta a cikin hadisi kuma a cikin waɗannan kwanaki aikin alheri shi fi komai muhimmanci a duk duniya babu kwanakin da suka fi wannan da wato a falala albishir ga alhazai da Allah ya taimake su suna aikin hajji sun da kullum cikin ibada suke sannan ana so a yawaita tasbihi da tahmidi da takbiri da kabarbari kamar yadda ya zo abu huraira da abdullahi dan umar suna shiga kasuwanni suna yin kabarbari suna tunatar da mutane allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd a cikin waɗannan kwanaki masu albarka akwai ranar arfa wanda za mu yi bayani akan falalar ranar arfa azumin ranar arfa yana kankar azumin zunubin shekara biyu ga baki daya a cikin waɗannan kwanaki akwai ranar wato sallah ranar sallah tana da muhimmanci a kwanakin daga cikin kwanakin musulmi sannan kuma uwa uba aikin hajji gaba daya wanda masha Allah tabarakallah aikin hajji yana cikin waɗannan kwanaki Allah ya zaɓi gabatar da aikin hajji a cikin waɗannan kwanaki na ƙarshen shekarar musulunci so yan uwa musulmi ina daɗa faɗa ina daɗa maimaitawa mu yi ƙoƙari mu ribata da waɗannan kwanaki mu amfana da su don allah ya rubuta mu cikin masu ainihin wato dacewa insha Allah so insha Allah ta'ala zuwa wani sati kenan za mu za mu yi bayani akan waɗannan abubuwa saboda na san yan uwa za su yi shirwar jawabi akan su haka yake magana akan arafa da kuma abin da ya shafi sallar idi da layya insha'allah insha'allah ta'ala to malam Allah ya saka da alkhairi ma sauraro duka duka iya abin da za ku iya saurara kenan daga wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoi wanda ya faɗakar da mu akan abubuwan da suka shafi wannan goma na ƙarshe da muka shiga a yau a madadin goma na farko goma farko insha Allah a madadin jagora na wannan gidan rediyo ahmad gazali yakubu da malama asma sadiq zainab abdulrahman mai agogo ta sadan da ku amina kadir idris ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل جيدننا واللهو مرتعنا الوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا من لا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقناء